بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب من أحق بالإمامة wa ya fi cancantan ya yi limanci ko? قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال دق مالك ابن الحويرث رحمه الله رضي الله عنه يتشي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي ونحن شببة منذ وجم منذ الله صلى الله عليه وسلم مو متاسا متاسا كينكو إنهم فتية آمنوا بربهم آه هداكو ونحن شببة منا متاسا سكجي وجم منذ الله صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده عشرين ليلة sai muka zauna wajen shi dare ashirin mana kwana ashirin kenan wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rafiqa manzon Allah kuma ya zama mai tausayi ne yana tausayawa ya ga ga waɗannan matasa sun zo sun kwana ashirin falamma ra'a shaukana ila ahlina manzo Allah dai ga ce waɗannan yanzu suna suna bukatan su ga iyalansu suna bukatan su koma cikin iyalansu qala sai ce irji'u ila ahalikum fakunu fihim ku koma cikin iyalanku ku koma unguwanninku ku koma ƙauyukan ku koma ku zauna a cikin iyalanku famuruhum wa allimuhum famuru ku sa su yi su yi ku hana su bari su bari wa allimuhum ku ilmantar da su ku sanar da su ku karantar da su wasallu kama ra'aitumuni usalli ku kuma yi sallah kaman yadda kuka ga ina sallah din nan fa idza hadaratis salatu in lokacin sallah ya kai falyu'adhdhin lakum ahadukum dayan ku yayi kiran sallah thumma liya'ummakum akbarukum thumma liya'ummakum akbarukum ina mana liya umakum akbarukum sun yi daidai a cikin karatun alkur'ani a cikin sunna a cikin tuwane ne babba ana girmama babba kenan ko قال أخبرنا عفان قال حدثنا حمام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زي منزون الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع ثلاثة فليأمهم أحدهم in mutum uku suka hadu za su yi sallatu ɗayansu ya zama liman wa a haƙuhun bil imamati a ƙara'uhu wanda ya fi cancanta da limanci wanda ya fi iya karatu a ƙara'u mama na a ƙara'u eh yi mana a ƙara'ukum wanda ya fi ku iya karatu shi zai limanci an fahimta? باب مقام من يصلي مع الإمام إذا كان وحده babin da ke bayanin in limai tashi zai mutu ya tashi zai sallah sai wani ɗaya ya zo zai koyi da shi su biyu suka zama shi ne za su yi sallah ɗin to ina liman zai tsaya ina mamu zai tsaya qala akhbarana abul walid tayalisi qala haddathana shu'ba anil hakami qala سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال an karbo daga abdullahi dan abbas habrul ummati allah ya kara musu yadda yace radiyallahu anhuma allah ya kara musu yadda abdullahi ibnu abbas da sayyiduna abbas qala shi yace kuntu inda khalati maimuna na kasance wajen ‘yar uwar mahaifiyata maimuna alhalatu uktu ummika imma akbar au kabira au sabira abin da ake ce ma alkhala shine yar uwar mahaifiyarka ita ce ya ko ita ce kanwa sunanta khala alkhalu kuma dan uwan mahaifiyarka ko shine wa ko shine kane sunan shi alkhalu al'amma kuma yar uwar mahaifinka ko ita ce babba ko shine babba sunanta al'amma al'ammu kuma dan uwan mahaifinka shine al'ammu kenan ko yace na kasance wajen yar uwar mahaifiyata maimuna matan wa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فجاء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء فصلى اربع ركعات bayan isha can sai ga manzon Allah ya zo sai sallah raka'a hudu thumma qama fa qala anama al-gulaym anama al-gulaym da yana fila raka'a hudu sai ce wannan dan ya dan karamin yaron yayi bacci ne gulaym tasdirul gulam aw kalimatan nahwaha ko wata kalma kwatan kwanciyar haka kwatan kwanciyar haka fa qama fa salla sai manzo Allah ya tashi zai salla fa ji'tu fa qumtu an yasarihi sai dan yaro Abdullah dan Abbas sai tashi ma ya ga abin abinda manzo Allah ke yi sai je alwala sai zo ya tsaya gefen manzo Allah ta bangaren hagu fa akhadha bi yadi faj'alani an yaminihi sai kamo ni ya jawo da ni ta dama da shi ke nuna cewa in mutum biyu za su yi sallah mamu zai tsaya ɓangaren dama ne na liman babun fi man yusalli khalfal imam wal imamu jalisu babin da ya zo na liman na sallah a zaune mamu za su yi sallah bayan shi za su yi za su yi a zaune ne ko za su yi a tsaye ne ko kowanne suka yi sallah ta yi قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسرع منه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau doki sai zami aka samu zamiya sai ya ji ciwo kaɗan fajuhisha shiqquhu al-ayman fa salla salatan fa salla salatan min as-salawati wa huwa jalisun a cikin wasu salloli shi wata sallah ta zo manzon Allah bai iya ya tashi ba sai sallah a zaune fasallaina ma'ahu julusan sai mu ma mu muka zo tun da liman na zaune sai mu ma muka zauna falan man sarafa da aka manzo Allah ya dadda sallah ya jiyo sai ci kala sai ce innama adatu hasrin ke innama ju'ila al-imam li utamma bihi ai an sanya liman ne don ai koyi da shi fala tahtalifu alaihi fala tahtalifu alaihi kada ku saba masa fala takhtalifu alaihi sai wasu malamai suka tafi da yawa aka samu matsaloli da yawa a cikin mas'ala ta fikihu fala takhtalifu alaihi a cikin me fala takhtalifu alaihi in liman na sallar la'asar kai ba kai azhar ba ka zo za ka yi niyya kai ka bara ka bi shi sallah ta yi in yana sallar nafila kai za ka yi farilla ko yana farilla kai za ka yi nafila kai sallar na matsaloli duk ba su cikin fala takhtalifu alaihi an fahimta فإذا صلى قائما فصلوا قياما يلي ما يصلى yana tsaye kuma ku tashi ku tsaya wa idza raka'a farka'u in yi ruku'i kuma ku yi ruku'i wa idza rafa'a farfa'u in ya dago kuma ku daga wa idza qala sami Allahu liman hamidahu yace sami Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd وإذا صلى قائدا فصلوا قعودا أجمعون أي فلا تختلفوا عليه كاغا يزو يا فسر إن يسجد إن ركوعي كوي إن يسجد كان لوكاشين أنا أنا سجد كي كان ركوعي كو أنا ركوعي كي كان سجد أبين دي شي زاكوي قال أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة فقلت لها فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم yace na shiga wajen Aisha nace ba za ki bani labarin rashin lafiyar zazzabi da manzo Allah yayi ba fa qalat sai tace bala ganda al'amarin yake shine fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala asalla nas manzo Allah ya ji nauyin jiki zazzabi sai tambaya mutane sun yi sallah kulna la hum yantazirunaka ya rasulullah muka ce a suna jiran ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liman mai fito ba waye zai sallah fa qala da'u li ma'an fil mikhdabi sai ce ku zuba min ruwa a cikin makayi ko daro ko cikin roba ko cikin menene mazubi mafhum qalat fa fa'alna sai sai muka zuba mikhdab shine ko kwatanniya ko makayi ko mazubi ko daro ko menene abinda za a zuba ruwa da zai isa biyan bukata ففعلنا ثم أليس كذلك ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ya shiga ya zuba ruwa jikin shi saboda in aka yi zafin zazzabi shi a zuba ruwan sanyi shi ya kashe zafin zazzabi din manzo Allah zai tashi zai yunkura ya tashi sai abu ya kiyuwa thumma afaqa fa qala asallan nas da ya farfado kuma yace mutane sun yi sallah fa qulna la muka ce a'a hum yantazirunaka ya rasulullah suna jiran ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qalat tace wan nasu uqufun fil masjidi ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة mutane suna zaune a kifina suna zaune cikin masallaci suna jiran manzo Allah ya zo a yi sallar lisha qalat fa arsala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila abi bakr ay yusalli bin nas shi manzo Allah ce a kira abubakar a ji a ce ma abubakar yayi ma mutane limanci ai sallah qalat fa'atahu rasulu wanda manzon Allah dan aikin da manzon Allah ya aika zuwa Abubakar sai zo fa qala sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amuruka bi an tusalli bin nas inna rasulullahi bit tawkid tabbas lalle manzon Allah yana umurta ya amuruka ba ya sashiruka ba fa an tusalli bin nas kai mutane sallah فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا تجي سيدنا أبو بكر كما مي با مي باشد كرفين حال عمر ينا دا ينا دا مي آه با روني بني روني يقبل المدح والذم ينا دا سنين طبيعة كو ينا دا سنين حالي wanne ne fi rauni ko sanyin hali yana da sanyin hali saboda rauni za a iya zai ɗauki yabo da zargi amma kuma sanyin hali kuma fa ta ce eh wa kana rajulan raqiqan ya umar salli bin nas sai sai na bakar ce ya umar je kai mutane sallah wa qala lahu umar sai umar ya ce anta ahaqqu bi zalika أنت أحق بذلك ba yadda za a yi ilimi ba ladabi fa ilimi ya samu albarka wallahi tallahi sai da ladabi sai da ladabi to amma yanzu an samu kowa ya samu kan cikin wani hali kasuwar bukata kowa na son a san shi kowa na so ya samu kudin biyan bukata su kuma yanzu in ba haka kai ba ba wanda zai san ka sai kai ma ka fito kana bugawa ka harba nan ka harbi wannan ka saboda kai ma ka samu shiga ko ka samu a san ka to shi yasa sai al'amari yazo yayi wahala al'amari yazo yayi ma kowa wahala aka rasa wane ne babba wa za a girmama wa za a yi menene da menene wa za a yi menene da menene sai aka rasa ladabi tunda an rasa ladabi kuma an rasa babban abu a cikin ilimi za a iya faɗar komai game da komai jafa'i fiye da duk yadda kake tsammani shi kuma jafa'i ɗin shi ne abin da yake cikin ihdina siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim suwa ne al-maghdubi alaihim yahudawa wala dallin da suwa ne ad-dalluna nasara to menene aikin yahudu menene aikin nasara nasara saboda girmama malamai har bautata musu suka yi shari'a ya hana baya son wannan yahudawa kuma saboda jafa'i da ja'irci sai suka wulakanta malamai har kashe su suke yi kowanne ne lan numina laka hatta nara Allah jaharatan إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال أتتخذنا هزوا شكين ذاك يمنا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين طيب ادعو لنا ربك ادعو ربك هل يزول با جفاء بصيبة to aikin yahudawa kenan raina malamai wulakanta malamai rashin girmama malamai da menene nasara kuma suna da saukin kai suna girmama malaman suna musu biyayya har ta kai suka zarce suna bautata musu an fahimta to yasa an ka duba risala guda biyu din nan da aka fara su da me aka fara su annabi Musa ai shiyar ga zuwa ko yace ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum wai me kenan dan me kuke min aziya kuma tabbas kun san ni manzo Allah ne zuwa wajen amma isa annabi sa ko qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya wanne ne mai zafi wanne ne mai sanyi a a me yasa mai gane yanzu ha wata ya ne sako abin yadda aka fara sakonnin guda biyu kenan annabi musa ya ji zafi sosai ce ya lima tu'zuna ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum da jin wannan magana an san cikin tashin hankali akai cikin bacin rai yahudawa kenan nasara kuma ita ce ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wal kaza kaza kaza kaza suka ce wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad to amma duk da shi fa falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sirrun da zafi da sanyi duk wancan da zafi ne wannan kuma da sanyi amma da sanyin duk da shi da sanyin da suka kibin ka'ida sai suka yi mai sai kuma suka suka kauce hanya to shi yasa duk waɗanda suke girmama malaman su har ya kai bauta mana sun shiga cikin abdallu na kenan duk waɗanda ke ma malamai malaman su jafa'i sun shiga cikin al-maghduba alaihim kenan duk tabi'o'i ne guda biyu Allah baya son su an fahimta to shi yasa komai sai an bi shi kan ka'ida قال أنت أحق بذلك قالت فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام sai sai na bakar ya je ya rungumi kaddara ya ce manzo Allah ce je je yayi sallah sai na me ce sai na Umar kai ma mutane sallah yace a'a kai ka fi cancanta kai ne to ya zai kuma sai kama hanya ya je yayi sallah wannan kwanakin qalat thumma inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر kamar zuwa Allah ya ji sauki sai ya fito tsakanin mutane biyu yuhada an saka shi yana tsakiya yana kan kafadan wannan yana kan kafadan wannan shi ne mana yuhada din tar Abbas sai aka kira sunan Al Abbas don ya je sallar azhar wa Abu Bakr yusalli bin nas sai aka fito aka tarar da sayyidina bakar yana yi mutane sallah yana limanci falamma ra'ahu abubakar zahaba li ta'akhkhar da sayyidina bakar ya ga liman ya fito shi kuma ya fara sallah sai zai ja baya liman ya wuce fa'au ma ilaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allah ya Allah ya ta'akhkhar shi manzo Allah ya mishi ishara da ya tsaya inda yake kada ya kada ya fita وقال لهما اجلساني ila jambihi sai ce ma waɗanda suka fito da shi suna ɗauke da shi ku zaunar da ni gefensa fa ajlasahu ila jambi abi bakrin sai suka zaunar da manzon Allah gefen abu bakrin manzon Allah na zaune kenan ko sai na bakar kuma na tsaye ko to an samu limamai guda biyu kenan ko da liman da da liman da wanda liman ya nada ba haka bane ba qalat faj'ala abu bakr yusalli wa huwa qa'iman bi salati nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka je sayyidina abubakar sai ya dawo yana bin manzon Allah sai manzon Allah ya yi sai shi ma ya yi sai mutane su yi ya zamo mai kenan mamu kenan ya fara sallah liman ya dawo mamu والنبي قائل قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له sai na shiga wajen Abdullahi dan Abbas sai na ce ala a'ridu alayka ma haddathatni Aishatu amma rad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba zan baka labarin abin da na Aisha ta faɗa min ba game da rashin lafiyar da manzo Allah yayi fa qala hat yace ina so kawo fa'arattu hadithaha alaihi sai na faɗa masa duk abin da ta ce fama an kara minhu shay'an ghaira annahu qala asammad laka ar-rajul allazi kana ma al-abbas bata ce komai sai ce ta faɗa maka sunan mutumin wanda suka fito shi da abbas suka fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qultu la sai na ce a'a bata faɗa ba fa qala huwa ali ibn abi talib shi ne aliyu bin abi talibin ba ta son ta faɗa sunan ya fito bakinta eh fitina ce a rayuwa eh ba ta son ta ce ta ce al'abbas maimakon ta ce da aliyu shi a fi ke da wani duk inda aka samu rayuwa sai an koma kan shari'a ba inda fitina ba ya ba inda shaidan ba ya shiga ya fitina an fahimta to wannan suka ce ya ɗauko asali ne lokacin da aka yi hadisatul fitina ta haɗa madina baki ɗaya kowa ya rasa abin da ke mishi daɗi to manzo sayyidina ali ya zo wajen wansa manzo Allah sayyidina ali ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya zo wajen wansa eh na ba duk ɗaya bane ba dai amma kowanne yana da miza ɗin shi in aka ce ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen wanda kowa ke zuwa wajen shi in aka zo ya zo wajen wansa sai ɗaya ɗaya sai ɗan uwan sai ɗan gida ba haka bane ba to ba wata magana ce babbai fada ya ce farjalu fan nisa'u siwaha kathiratu ya manzo Allah ga mata da yawa illa iya abin da ya faɗa kenan to shi ne wannan magana ta zamo miki a zuciyar na aisha shi yasa da wahala a samu jituwa tsakani da ali to shi yasa da ta fara yace abbas da wani maimakon ta ce da ali ta ce da wani to shi ne shi da haka zai ce ta faɗa maka suna ina ruwanka bai kai ka bincike ya ce a'a ya ce ali ne akwai abin da ya sa take fada sunan ne ba ta so ya fito ba an fahimta to wannan ba sayar na ali bane har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mata ina sanin kina fushi da ni ko mu kina kina raha da ni in muna kina raha da ni da muka da wa rabbi muhammad wa rabbi muhammad amma in kika sha yaji sai ka ce wa rabbil ka'aba suna na ma ba kya so ya fito baki eh in kin sha yaji sunana ma ba kya so ya fito bakin ka ce wa rabbil ka'aba amma ana raha ka ce wa rabbi muhammadin to an ji yadda wannan kisan ta karasa ko eh kana so sai ka karanta a tsanake sai ka fitar da hukunce-hukunce a ciki eh sai na bakar ya fara sallah yana liman ya dawo mamu ba haka bane ba manzo Allah yana salle yana sallah yana zaune mutane na tsaye kuma wancan kuma yana zaune su ma suka zauna babu al-imam yusalli bil qaumi wa huwa anshazu min ashabihi wa huwa arfa'u min ashabihi liman zai sallah yana dan sama kadan mamu shi suna kasa in an yi sallah haka yayi ya yi malaman fiki suka kiyasta kada ya shige kaza kada ya shige kaza قال أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فكبر na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna kan minbari sai ya kabbara ai qala Allahu akbar فكبر الناس خلفه سيمكوا ما موسى كي كبر ثم ركع وهو على المنبر سأن دي جما كراتو سي ركوعي ينا كم منبري ثم رفع رأسه سأن يدعو كان سمع البركة فرجع القهقرة في داو باي يسو ككسا فسجد في أصل المنبر شيء سجد كسم منبري ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته da ya gama sujada sai tashi ya koma kuma haka yayi da ya kai sujada sai sauko قال أبو محمد في ذلك رخصة للإمام أن يكون أرفع من أصابه وقدر, وقدر هذا العمل في الصلاة أيضا معنى أكوي سسوتي لما يزمو ينا سما با ينا سما نيسا با كوسا كوسا سألنا كما إرن ونا أيوكا دسكي لرورا كي سا أيسو باسا بات الصلاة babu ma umiral imamu min at-takhfif fi as-salah babin da yazo abinda aka ce ma liman yayi sallah ya sassauta ya sassauta kada ya tsawaita sallah ta inda mutane za su shiga wani hali su shiga takura wani ya zo zai wuce ya bada fesfan shi gyara ne ya ga an tada ikama zai zo wani ya bada shushana zai zo ya sallah wani yana gaggawa yana son a sallah mai sallah za shi aikin shi mana da asuballe sallah asuba ya zo zai wuce ya je bata bata ko ya je menene da menene sai ka shiga masallaci sai ka dauki minti talatin kana sallah ai gobe gobe in kai kadai ne liman ma sai ya daina sallan jama'a to kaga ka jawo matsala kenan قال أخبرنا جعفر بن عون قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ja'a rajulun wa'annan sune mubhamat rajulun imra'atun mubhamat kenan to malamai sai sun bi duk rajulun wa shine wane imra'atu ita ce waje يا رسول الله والله إني لأتأخر عن صلاة الغداة مما يطيل بنا فيها فلان izo ce ya manzo Allah wallahi ni dai ina bana zuwa masallaci saboda me saboda wani yana tsawaitawa mun je sai ya tsaya ya ta ya jawo doguwar sura yana ta karantawa haka haka kawai fama ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallama ashadda ghadaban fi maw'idatin minhu yawma idhin ce ban taba ganin manzon Allah ya yi fushi in zai yi wa'azi ba kamar rannan faƙala ayyuhan nas ya ku taron mutane inna minkum munaffirina yace ya ku taron jama'a cikin ku fa akwai masu koran mutane fa eh inna minkum munaffirina faman salla bin nasi falyatajawwaz duk wanda zai ma mutane limanci yayi me ya takaita ya takaita فمن صلى فليتزوج فإن فيهم الكبيرة والضعيف وذا الحاجة فإن فيهم الكبيرة أكوي صوهو وان ديكي سيوا إن أن يوا إن يوا إن سيوا أكي أكا جمعنا سي زي جيبا زي إيابا والضعيف أكوي مي روني وذا الحاجة أكوي مي بكاتا yana Allah Allah sallah mai sallah ya je maza maza ya tsayar mota ya shiga ya je ya je bata ko ya je gwarzo gwarzo ko ya je menene da menene yana da bukata ba abin da za karya ya zai je so ɗaya so biyu ya dawo ya basu ya ce a ja a karya ya koma sannan ka ja sallah har rana ta fara haske ya fito kafin ya je an kama komai an kama komai to shi me zai samu to gobe sai ya ce ba zai ya daina sallan jama'a قال أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance a haffan nasi salatan fi tamamin manzon Allah ya fi kowa sassauta sallah kuma a cikin cikawa sallar ta cika saboda yanzu an samu matsaloli da mutane ke ciki masu cutan kaza ko masu cutan kaza ba sa iya rike fitsari lokaci mai tsawo to kai kuma kana da ƙarfi da kuruciya za ka tsawaita sallar yanzu sai ga shi tun da yana da wannan larura sai ya shiga takura zai ji wahala zai ji menene da menene to shi sa ana son a sassauta ko limamai sai su kasa kunne kenan su ji ko eh babu mata yaqumu nasu ila idza uqimatis salah wai in aka tada ikama yaushe mutane za su tashi su tsaya su yi sahu قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام قال كتب إلى يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة كتب إلي يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قتادة كتب إلي نقول عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا نودي للصلاة فلا تقوموا حتى تروني kada ku tashi har sai kun ga na fito ga ni nan zan shigo to sai ku tashi ko qala akhbarana yazid ibn harun hanabila su suka ce yusannu al-qiyam inda qad min iqamatihi yusannu al-qiyam inda qad min iqamatihi الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا قد في كويتاش يسن القيام عند قد من إقامته قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا همام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني باب في إقامة الصفوف باب اللي زون سيد سهو أديدي تسهو ديدي تسهو وجن ديدي تسهو دمي أكي لا أكري ها كافر هذا كافر to amma in kana tsaye sai wannan turo kafan shi ya matse kafan ka wannan turo kafan shi ne ya matse kafan ka shine wai kara bar kafar da shaitan zai biya shiga kuma mutane sun rigaye sun fahimci wannan jimawa ɗaliban da suka zo daga maghrib daga jizayir da tunis ahalis suna masu zafi waɗanda matsalarsu ta yi wahala sosai mun rayu da yamanawa suna da wahalar sha'ani da mutanen morocco maghrib da jazair da tunis mu'ahalis sunansu suna da zafi sosai sha'aninsu yana da wahala sha'aninsu yana da wahala komai sai mutum sai a sallah ya ware kafan shaka wai don in ko ina kafa ka take sai ya bude kafarsa ta je ta hadu da kafarka sai zama ya ware kafan shi haka saboda wai ana daidaita sahu kenan قال حدثنا هاشم بن القاسم وسعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ku daidaita safinku saboda daidaita sahu da gyara sahu da kiyaye sahu yana cikin cikin sallah babu fadli mai yasilu saffa fi salati babin da yazo na bayanin wanda ke sadar da sahu a cikin sallah qala akhbarana abul walid qala haddathana shu'ba qala akhbarani talha bin musarrif qala سمعت عبد, عبد الرحمن ابن عوسج عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صووا صفوفكم لا تختلفوا لا تختلف قلوبكم وديدي تصحونكم saboda daidaita sahu shi zai daidaita zukatanku in ba ku daidaita sahu ba za a samu sabani zukatanku za su sassaba shi dan ya same shi قال وكان يقول إن الله وملائكته وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأولى يجي الله ده ملائكوسا سنا يما صف سهم فرقو الدعاء كو إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأولى باب في فضل الصف الأول babin da ya zo na bayanin falalan safin farko kenan ko قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن إرباد بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف الأول ثلاثا وللثاني مرة وظل سيما السهو نفركو الدعاء سوءكو نبيو سيما الدعاء ديا قال أخبرنا الحسن بن علي قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب عن شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن إرباد بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب من يلي الإمام من الناس باب اللي زوتوا أكي سنسس أيا بايا الإمام wa ake son su tsaya bayan liman bayan liman shine ya kama daga wannan wurin zuwa wannan wurin an fahimta ana son waɗanda za su tsaya bayan in liman ya jawo mutum zai iya yin limanci kuma liman na karatu ya yi ayan ta ɗauke mishi za su iya tada shi to in ka tsaya bayan liman kana son sassafin farko kuma bayan liman sa'an nan liman ya je ya karatun ya abin nan karatu hadda na da abu daya kana karanta kana karanta kullum kana in wata kalma ɗaya ta fitacce shi kenan ka rude kenan kuma ba za ta dawo ba eh haka haka alqur'ani yake ana jar'i ana jarrabawa ka rubuta ka rubuta ka je ka tsaya inda ka tsaya din ayan ba za ta tashi ba za ba za ka tsallaka ba akwai kalma da ta fice maka cikin kokolwar kai kai kai kai kai sai ka mika takarda kana fita sai sai ta dawo to ba dama ka je ka ce a banin gyara قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن العامش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عمارة بن عمير أو إمارة عن أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسه مناكبنا في الصلاة ويقول يمسه مناكبنا إنا شافين إنا كافدو دا كافدو أكي ينا تشوامي لا تختلفوا فتختلف قلوبكم أم فهمت ليلني ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا ليليني أولو الأحلام والنهى سوانين أولو الأحلام والنهى مئكي نفي دولنا أه أه masu me? masu hankali da nutsuwa masu me? masu ilimi duk wanda ya zo yana son samun farko zai ce ma shi ma mai hankali ne ko ma hukaci ne ba haka bane bane ba liya liya ne ulul ahlami wa nuha ahlami wa nuha suwa kenan malamai da manya dattawa abinda ake nufi kenan za ka ana sallah mutum zai zo masallaci ya zo ne biliman sai ya zo ya tsaya baya yana Allah Allah ya samu kafa cikin safin awwal shi masallaci na da masu kula da sahu din yace wani malam ka biyo sa'a shi inda yake so ya tsaya nan yake so ya tsaya inda yake so nan yake so sa'an nan kuma muna da matsaloli gaban mu ana bukatan wannan hurumin liman kenan darajar liman kenan huruminsa kenan to liman yana so waɗanda ke bayan shi ya san su akwai usratul masjid da ake cewa usratul masjid masallaci kowa musulmi ne zai zo ya sallah duk inda zai sallah ba haka bane ba to amma masallaci akwai wanda an san juna akwai wanda sallah ɗaya in bai zo ba an sani shi ma sai ya ba da bayani ba haka bane ba da shi su haka wannan usratul masjid kenan su ne ake so suna bayan liman waɗanda suke da ilimi a cikinsu da gefe haka da gefe haka liman zai fi samun nutsuwa zai fi samun kwanciyar hankali malamai ne waɗanda suke sun iya karatu in liman aya tabbace masa za su mai da shi za su dawo da ita menene da menene baki ɗaya to sa'an nan kuma mas'ala ta biyu abinda ake so shine waɗanda ke tsaye safin farko bayan liman ɗin nan ya zama mutane ne da ke da shiga ta kamala shiga ta kamala ta kasu kashi biyu ko a addinance ko a al'adance mutum ya sa rigar shi da hula da menene da kowa ya zo ya san ya dace a addinance kuma da al'ada an fahimta an san dai al'adan bahaushe zai sa riga da wando da hula in ba hula ba al'adan bahaushe ba ne ko al'adan bahaushe ne ba al'adan bahaushe ba ne in kuma gwanjo ka saka ga rubutu gaba ga rubutu baya ba a san me aka shi al'adan bahaushe ne ba al'adan bahaushe bane an fahimta in kuma yan shara ka saka ga in kai aka yi ruku'i ka cuci wanda ke kusa da kai wanda ya ci albasa aka ce mishi ya tsaya waje balle wanda ya sai ga mutum yana warin gawa amma yana in aka yi ruku'i ba komai da komai to duk sa'an da zaka faɗa wa mutane malam a gyara kaza kowa da fushi ya zo yana cikin tashin hankali kowa yana cikin a firgice a tsorace me yake ba shi tsoro bai sani ba me yake firgita shi bai sani ba me yasa kai fushi bai sani ba babu nutsuwa in ba haka ba kai da ka zo masallaci farko dai tukunna masallaci din nan kagan an gina ta ne ka zo ka yi sallah ba haka bane ba masallaci na da liman da ladan ko limamai da ladanai sa'an nan kuma masallaci na da usratul masjid waɗanda da'iman da su ake sallah daidai da sallah ɗaya in ba a gansu ba sai an tambaya su sun zama usratul masjid ke sai abin da suka fada an fahimta to in ka zo ka tsaya ga kuma mai kula da sahu ɗin ya ce ba kai shiga nan wani a shi inda yake so dai yana so ya tsaya bayan liman da ya samu kafa ya shiga daga shi sai liman kuma gonjo ya sa riga ne mai zane-zane ba hula riga ma bata cika ba za ta cika in yi ruku'i za a ga bayan shi amma shi abin yadda yake so kenan ba yadda za a yi to wannan yadda nake so din yadda kake so din ba inda zai kai mu sai cikin wahala kai sai yadda kake so za ka yi baka yadda a ce maka ga yadda za ka yi ba ni yadda nake so zan yi ban yadda a fada min ba sarki yadda yake so zai yi bai yadda a fada masa ba gwamna yadda yake so zai yi bai yadda a fada masa ba minista shugaban kasa dukkan mu kowa yadda yake so shi zai idan Allah ina ya kai mu ina ya kai mu shine ya saka mu cikin wahala in ba haka ba al'amari ne mai matukar sauki tunda musulmai ne addinin musulunci yana da ka'idoji ba haka bane ba amma kowa ba zai yadda a gyara masa ba in ba za ka yadda a gyara maka ba ka iya kenan to kowa ya zama shugaban kansa kenan duk sa'an da aka waye gari kowa shugaban kansa ne za a taba zama lafiya kun ga yadda rayuwa ta fi karfin kowa duk wanda ya ce maka ya fi karfin rayuwar nan yanzu wallahi kariya ya faɗa maka ba gaskiya ya maka ba rayuwa ta fi karfin kowa abinda duk ba a taba tsammanin zai yi ba gashi yana yiwuwa gashi yana yiwuwa da in babba ya tsawa yaro sai ya mai to yaron yanzu shi zai zo da ak-47 yaro karami sai manya su yi mai su zura da gudu su kwanta wanda ya zura da gudu har mai su zai kan su yara kan kanana to me ya haifar da wannan me ya kawo wannan ba ladabi ba biyayya ba shauraron na gaba ba tausaya mana baya kuma manzo Allah ya aje mana kaida man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana laysa minna duk wanda baya girma mana sama da shi duk na saman da baya tausaya mana kasa da shi ba shi cikin al'umma ba shi cikin ba shi cikin tarbiyyar manzon Allah ba shi cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa kowa a tsorace yake waɗanda suke ji da kansu kasar tana hannunsu dukiyar kasar sai yadda suka yi da ita yan majalisa yan sanatoci yan menene da menene yanzu kowa ba wanda zai buga kirji ya dauki motarsa daga Abuja za shi Kaduna ko zai zo Kano sai dai ya hau jirgi me ya haifar da wannan me ya haifar da wannan kana da kudin duniyar nan duka rike ko ba aminci kana tsoro in ba jirgi aka samu zuwa Kano ba ko zuwa a'a ba za a shiga mota a tsalla a ratsa a Kaduna Zaria aje a zo Kano ba a'a ba zai yi ba ana tsoro me kake jin ma tsoro abinda ka tanadar kenan da ka tanadar da aminci da amana a gaban ka gadi ba abinda zai suwa ke zaune suna kula da dokokin suwa ke kafa dokoki suwa ke fada ayi suwa ke sawa suwa ke to me kuka sa me kuka hana ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال أبو مسعود فأنتم اليوم فأنتم اليوم أشد اختلافا yau ga shi nan kun fi kowane lokaci sabani su sabawa kowa inda zuce ana zaune waje daya wajen aiki daya majalisa daya aikin da ake siyasa amma kowa zuciyarsa daban ba mai kauna juna kowa abin da yake gani shine to yaushe za a taba zama lafiya yaushe za a samu jin daɗin rayuwa ba za a taba yin haka ba ko to manzo Allah ce masu hankali masu ilimi masu nutsuwa su za su bayan liman sa'annan waɗanda suka bi su su zo bayan su sa'annan su zo bayan su su zo bayan su har sahun ya cika an fahimta shi yasa dan Allah in ka zo masallaci aka ce ga mai kula da sahu ya ce malam shiga can malam je ka yi hakuri ka bi shi ka inda ya nuna maka din sai ka tafi saka shi aka yi fa don ya gyara maka to eh fishin me za ka yi ba cewa ya ka fita masallacin ba fa so yake ya kare bayan liman din sai ce maka je can in sahun farko kake so can ba sahun farko bane ba in dama kake so ga dama in hagu kake so ga shi nan ba wanda ya ce karkashi zama farko amma bayan liman ɗin a bar shi ma waɗanda suka fi dacewa suka fi cancanta ba wulakanta ka aka yi ba waɗanda suka fi dacewa da suka fi cancanta su ne masu ilimi masu karatu waɗanda za su yi tada liman in ya bata a cikin karatu ba haka bane ba waɗanda ke da shiga da ya dace da masallaci ga shekaru kuma ko قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهوشات الأسواق إياكم وهوشات الأسواق ku nesaci hayaniyar kasuwa mana in aka cika kasuwa mai ake yi kala alhaushat al'ijtima'u in ijtima'u ne kadai ai ba ya hana gawa gashi an yi ijtima'i a cikin masallaci ba in aka yi ijtima'in masallaci daban ijtima'in kasuwa daban abinda ake alhaushati ne hayaniyar kasuwa masu cin kasuwa babul lokaci ya yi ko? eh? hadisi guda ne ya Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka don girman zatinka ya Allah ka ba mu kasan nan ka babu zaman lafiya a kasan nan Allah ka ba da damuna mai albarka ya Allah maɗaukakin sarki duk macen da ke neman aure Allah ka hada ta da mutumin kirki duk namijin da ke neman aure Allah ka hada shi da macen kirki duk mai neman haihuwa Allah ka ba shi aya masu albarka duk masu kasuwanci suna neman halaliya Allah ka sa musu albarka ya Allah madaukakin sarki kai ne ka san halin da muke ciki banda kai kuma ba wanda zai yaye muna Allah ka shirye mu da mu da iyalanmu da ƴaƴanmu duk baki daya Allah ma dina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم